الرحيم وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatun littafin risala muna cikin babi mai bayani game da wasiya da mudabbari da mukatabi da wanda an ka sanya ma yanci da ummul walad da walitaka to je mun tsaya inda yake cewa wanda ya yanta mai ciki to tayin da a cikin cikinta shi ma ya zama ɗa tare da ita dama ya yi can baya ce kowace wa kullu za ta rahimin fa waladu habi manzilatiha don haka bauta ga uwa ake gadon bauta ba ga uba ba in uwar mutum tana goya to nan shi ma sai ya zambawa amma in ba mai gidanta ya sadu da ita ba in mai gidanta ya sadu da ita to abinda ta haifa ba bawa ba ne amma in wani yabba ya auren mai ya sadu da ita to duk abinda za ta haihuwa bayi ne ne ya ce wallahi uta kufin riƙabil wajiba ba a ‘yantawa ga wuya na wajabci a riƙab wuya ba a ‘yantawa ga wuya na wajabci man fi duk wanda ciki ne akwai ma'anan wata alama min itikinta ‘yanci me ma'anar wannan magana waya na wajabci waya me waya nan bawa to duk wani bawa wanda an ka ce duk abin da an ka ce a yanta bawa wujuban yanci na wajabci kamar wanda ya yi kisan kai kisan kuskure me hukuncinsa kaga sai ya biya diya sannan ya yi kafara daga cikin kafara akwai itƙura ƙabacin mumina ‘yan tabawa. To kaga ‘yan tabawa wajibi ne ga wanda ya kisa na kuskure. Hakan ga wanda ya kisa na ganganci an ka yahe mai, shi ma wajibinsa ne ya yi kafara. Daga cikin kafara akwai ‘yan tabawa. Haka wanda ya karya azumi da gangan ta hanyar jima'i da gangan shi ma zai yi kafara ko ya yi azumi sittin ko komi ko ya ci da miskini guda nawa eh sittin ko kuma ya yan tabawa to kaga duk waɗannan duk waɗannan yan tabawa yanci ne na wajabci shine arriqabul wajiba shi ne ya ce ba a ‘yantawa fin riƙabil wajiba ga ‘yanci wanda an wajibi ba a ‘yanta man fihi ma'anan wanda yake gare shi akwai wata alama min itikin na ‘yanci duk bawa wanda ba bawa ne ƙinne ba yana da wani sofa ne na ‘yanci to inda an ka ce a ‘yanta bawa ‘yanci na wajabci to ba a ‘yanta ba a yanta duk wanda adda wata alama ta bauta kun fahimta yanzu duk wanda adda wani sofa ne na yanci akwai wata alama ta yanci tare da shi bita dibirin ta hanyar yi mai tadbiri mai gida ne ya yi mai tadbiri an ta hurra an duburin minni kaga yana da wata alama ta yanci shi jiran mutuwa ɗaya ya kai auki tabacin koko mai gida ne ya ɗora mai fansa ga abin da zai biya kaga shi ma yana da wata alama ta yanci yau ya kawo kuɗin nan ya zama ɗa auga ya rihe ma ko wasunsu kamar mu'taqun ila ajalin kamar ummul walad kaga waɗannan duka suna nan bayi amma suna da wani sofa ne na yanci to duk inda an ka ce a yanta bawa duk laifin da an ka ce a yanta bawa yantawa ta wajabci to baya halatta in an ka tashi a yanta irinsu yanzu akwai wanda bai gane ba kowa ya gane ko sai ta kwali duk inda shari'a ta wajabta a yanta bawa sanda duk za a yanta ba a yantawa ta wajabci to baya halatta in an ka zo yanta a yanta bawan da adda wani sofa ne na yanci kamar bawan da an mai gida ne mai tadbiri ko kuma bawan da an ka sa mai ajali ko an ka yi mai kitaba ko ummul walad kaga waɗannan duk suna da wata alama ba ta yanci ba su yantu ba amma suna da wata alama sun har jin kamshin yanci to irin su duk ba a yanta su ga inda an ka ce a yanta bawa yanta ta wajibci muna tare wala a amma hakan ga ba a yanta makaho inda an ka ce a yanta bawa yanta ta wajibci in kana da bawa makaho bai yi saboda kaga ai bai cika mutum ba yana da nakasa wala a qata'ul da haka mai yankakken hannu wa shibhuhu da makamanci ne kamar mai yankakken kafa kamar mai yankakken hanci kamar mai yankakken kunne duk dai bawan da adda wata illa to inda an ka ce yanta bawa yantawa na wajabci to bai halatta a yanta wanda duk bawan da duk adda illa to bai yi muna tare wala man ala gairil islami hakan ga wanda yake ba akan addinin musulunci ba kafiri don sharaɗi ne wata hariru raƙabatin mumina don haka dole wanda zaka yanta ya zan musulmi kana da bawa kafiri to ka fara takamma bai halatta ka yanta shi dole sai musulmi mun fahimci wannan ko wala yajuzu idqu sabi yancin yaro baya halatta yaro yana da bawa sai cin bawa ne na yanta ka kai in ba kama mun bakin kan muna buge ma baki yancin bawa bai halatta ba saboda me saboda ba mukallafi bane walal muwalla alai hakan ga wanda ake jibintaka tai wawa wanda bai san ciwon kai ne ba dukiya ta an kwace kullum mai akai da ita shi ma kai ne kula akai da shi shi ma in yace ya yanta bawa nai shi ma wannan bai halatta ba walwala'u to yanzu mun kare yanzu sai hukuncin walitaka walwala'u walitaka liman a takata tabbata ga wanda ya yanta bawa kamar hadisin barira annabi ya ce innamal wala'u liman a taka walitaka ta tabbata ga wanda ya yanta bayyuwa wani ya yanta ba amma wani ya zan waliyi kamar yadda masu gidajen barira sun kaso su yi sun yadda aisha ta bada ukiya tara ta biya amma su za su walitaka annabi ya ce a ina inna mal wala'u liman ataka walitaka ta tabbata ga wanda ya yanta bawa wanda dai yanta bawa shi zai zama waliyin sa wala yajuzu bai'uhu sai da walitaka baya halatta ina da bawan da nake wa walitaka na yanta shi ni awaliyansa tan matso ni sai in ce taho da Allah kawo dubu ɗari in sai dan mawali ta kan nan sai ka zama waliyi ne me yasa ake kakarne wali ta bawa saboda in yan mutu ya bar wani abu in bai da magada to shi waliyi ne zai zama zai gado ne ana gado saboda walitaka shi wallahi juz bai ubai halatta sai da walitaka wallahi batu ko ba she ta kyauta haka bai halatta sadaka da ita wanda adda ita yana da ita wanda bai da ita ba a sai ta hanyar gado ɗaya walitaka ka tashi da wani zuwa ga wani ina walitaka bawa na yan tashi ni ne waliyan sai nan mutu to kaga ƴaƴana sai su gadi walitakar su za su zama waliyai ne amma in ce na baka kyauta ko na baka na sai dan ma wannan duk ba a yi wa man a ataka abdan duk wanda ya yanta bawa an rajulan ga wani mutum falwala'u to walitakar ba wannan lirajul ta tabbata ga mutumin nan misali ina da bawa sai mahaifina ba ha ganin an tawa maluka la'abika annabi wani wani ya ranta mu uba ne kuɗi sai uban ya kibiya yayi ta biya yayi ta biya uban ya kibiya sai ta kai ƙara uban inda manzon Allah kawa babu magana ya ranci kuɗi garan ya ƙi biya mi annabi ya ce mai sai ya ce an tawa maluka la'abika da kai da dukiyarka ai dun na uban ne don haka ya ce banza ba sai ya biya ba duk abin da uba ya ce na ɗaya ya ce banza ka aji ya ɗauke ya ɗauki banza babu shari'a gobe kiyama ya ce abin da an nashi to ina da bawa sai uba na ya ce kai na yanta ka wa yanta shi mahaihina to amma yanzu zai zama waliyi ni tun da nauna iyaka tun da bai iya tandan mai yancin ya yi amma kuma ni zan zama waliyi kun fahimta wa man ataka abdan wanda ya yanta bawa an rajulin na wani mutum bawa na wani mutum ya yanta to in ba mahaifi ba ya yanta bawan wani wani na cewa ya yanta bawan ka kaga wannan sai mahaifi dai ko wanda ya isa gare ka maga isan ka kamar mahaifi kamar mahaifiya kamar kawu kanin uba wan uba malami wa'anda suna da girma in sun yanka ko bata yi ma daɗi ba ka yi hankuri to shi ne ce wanda ya yanta bawa an rajulin ga wani mutum bawan wani mutum ka yanta wanda haki da iko gare shi to falwala uwali ta kalin rajuli ta mutumin nan ce mamallakin bawan ba shi uban ubana da ya ce ya yanta bawa na ba shi zama waliyi ba yanzu shi ya yanta amma dai tun da bawan nawa ne to ni za walitaka muna tare wala yakunul wala'u walitaka ba ta kasancewa liman aslama alaya da ga wanda bawayen musulunta ga hannunsa bawa ne kahiri a'a ba nan ba bawa bane mutum ne kafiri sai ya zo inda nake sai ya musulunta to don ya musulunta gaba ga hannuna ya musulunta ba to ba shi zai sa in zama waliyinsa ba a'a wa huwa lil muslimina walitaka tana ga al'umman musulmi su ko musulmi suna da jagora wane ne shi sarkin musulmi duk abin da an ce ya tabbata ga al'umman musulmi to inda shugabansu zai komawa don haka sarkin musulmi shi zai zama waliyansa in ya muri ya taso da abe ya taho na ya buɗe kemis kirista sai ya taho inda nake yan musulunta to ba ni zan zama waliyansa ba wali ta kasata ga al'ummar musulmi don haka sarkin musulmi zai zama waliyansa wa wala'u walitakar to in yan mutu kenan bai da magadi wa zai gadin dukiya ta al'umman musulmi don haka sai a sa dukiya ta bai tilmali shi aka nufi wa wala'u ma ta katil mar'atu walitaka duk abin da mace ta yanta laha yana gare ta mace tana da bawa ta yanta shi wa zai walicin sa ita tunda ita yanta shine wawala umma ataqatil mar'atu walitaka duk abin da mace ta yanta laha ya tabbata gare ta wawala haka walitakar man yujarru duk wanda anka jawo zuwa gare ta wanda ya jawo zuwa gare ta min waladin na ɗa aw abdin ko bawa a ataqatu da ta yanta shi mace ce tagga ɗanta gashi an zo sai suwa kila an zo garin su an ci su da yaƙi an kama shi wanda an ka ba ya zo sai suwa sai ta sawo ta sawo me a hukunci in ta sawo shi tana sawo shi ya zan ɗa ya ‘yantu ba ita zancewa ta ‘yanta shi ba sanda duk mutum ya mallaki makusanci nai to ya ‘yantu mun yoshi jiya ko to yanzu wa zai wali ta katai ita hakan ga bawanta da ta ‘yanta aw abdin ko ko bawa a ta kauda ta yanta haka bawan da ta yanta shi ma ita za ta walli ta katai kaga kenan duk abin da mace ta yi in dai na yanci ne to ita za ta walli taka amma wala ta rufu ba ta gadon ma a taka gairuha abin da wannan ta ya yanta min abin na uba au ibnin ko ɗa au zaujin ko miji au gairihi ko wani nai abin da ubanta ya yanta ubanta yana da ba sai yan tashi ba shi kawali taka ba sai ya mutu ita ka gado ne to an ka ce nan mace ba ta gadon walitaka don haka nan wanda ubanta ya yanta don ya mutu don gadon ba ta gado don mace ba ta gadon walitaka ita dai in ta yanta a madadin kanta tana walitaka tai amma wanda wani ya yanta ko ubanta ko ɗanta ko mijinta ko ɗan uwanta ya mutu ita ce magadiya tai to banda walitaka mace ba ta gadon wali domin walitaka ta tsaya ga asib bai masu asibci su ha gadon walitaka kaga mata kun ba su asibci asibci sai maza maza kuma makusantanka in akwai namiji nan to shi zai gado amma in ita daita to yanzu in ita daita uban ya bari fa bai da mai gado illa ita to an ce ba ta gadon walitaka ya za a yi da ba wannan walitaka ta sai koma ga sarkin musulmi walitaka ce ta koma ga al'umman musulmi don haka sarkin musulmi zai walitaka ta in yan mutu sai a ɗauki dukiya aka yi baitul mali muna tare to kaga mace ba ta gadon walitaka wa mirathu sa'iba gadon sakakkiyar mace as-sa'iba mace wanda an kai ta batunta nan maganar gado maganar bauta muka yi ko to yanzu a ce sa'iba a nan asalin sa'iba dabba ce wadda tana cikin dabbobin da mushrikai sun ka canfa maji allallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakin nan ladina kafaru yaftaruna alallahi alkadhiba kaga mushrikai suna canfa wasu dabbobi dabbar da duk ta haifi ‘ya'ya biyu maza, kamar raƙuma, in ta haifi ‘ya'ya biyu maza jere da juna, na uku ya zama ce, to, to wannan dabba ba a koma hawanta za a batta ga gumaka. Hmm? Wadda ta haifi ‘ya'ya biyu ko ‘ya'ya kaza mata, na kaza ya zan namiji, to ita ma ba a shan nononta za a ban nononta ga gumaka. To, gumaka na, na tatsan nono. wa zai tatsa su yan fowar nayin din nan da afake da ɗakin gumaka su za su kama tatsa suna sai suwa duk dubara yaudara ce to su ne dabbobin maji alallahu min da bahira da sa'iba da wasila da ham dabbobi ne waɗanda kahire sun ka canfa to sa'iba dabba wanda babu mai hawanta babu mai shan nononta an kyale ta ba a komi da ita ba a hawanta ba a aza mata kaya ita ce sa'iba to sai an ka aro kalmat daga dabba sai an ka ba mace mutum mace sa'iba ita ce mutum yana da kuyanga yace ya yanta ta yanzu wa zai zama waliyinta shi amma saboda takaici da bakin cikin da ya kai da ita yancin ba na Allah da annabi da ba haushi ta bashi kila yace daidai da yancin nata baya so daidai da walitakan nashi baya so to ita ce sa'iba ni ke sa ayi haka nan mafi yawa kana da kuyanga sai ta kama biyan maza kun san can da wani zamanin jahiliya ba a san kowa da zina ba illa bayi diya kan in ta ci aka makusun masallaci ne diya ta ba ta zina haka hindu ta ce muna a ta zinil horra diya na zina su sanin su bayi ke zina su da ba su da gata kun ba su da kima cikin al'umma to sai ya zan ta yi ta zina kana wonin ɗin ta ta yanzu dai ka tabbatar da dai ba ta ga da Allah ya ci tahiya take na yan take tahi da Allah kuma ko walli takan take ba ni so to ita ce sa'iba mace wadda boya wadda an yanta ta kuma ba a son walli takan ta an ba an kyale ta ta canza al'amarin ta to ita wa zai wa zai wa zai gade ta wa miratu sa'iba gadon mace wadda an kahe tabbatunta li jama'atul muslimina ya tabbata ga jama'ar musulmi sarkin musulmi shi da zama waliyinta in ta mutu duke ta sai a sa baitul mali walwala'u walitaka lil aqaadi ta tabbata ga mafi kusa min asabatil mayyit daga asibban mamaci al-awwal na farko aqaadi ay aqrabi shi aqaadi walitaka ta tabbata ga mafi kusa min asabatil mayyit daga asibban mamaci al'awwal na farko asibbai ne na farko waɗanda babu kowa sun yi kowa zama kusa gare shi to in yan mutu walitaka ta tabbata gare su su za su ci gaba da walitaka duk wanda mamacin su yau misali ina da koyanga ko bawa sai ni yan tashi ba ni ne waliyan sa ba sai ni mutu to ina da yan uwa ina da ɗaya ina da uwaye kaga waɗanga duk asibbai na ne ko kaga asibbai maza kenan mace ba ta asibci komi matsayinta ba ta maza su ka asibci to yanzu asibbai na su za su gadon walitakan nan to sai an ka ce asibban kuma mahi kusa yanzu ina da uba kaga yana asibci ina da ‘ya'ya maza suna asibci ina da ‘yan uwa bari mu ɗauka shaƙiƙai waɗanda muke uwa ɗaya uba ɗaya duk suna asibci to cikin waɗanga wahi zama kusa gare ni ɗiya ma dalla to kaga yanzu ɗiya na maza su da su gadon wali takarda shi an ma'ana shi ne ma'anar walwala wali taka lil aqaadi ta tabbata ga mafi kusa min asabatil mayyit daga asibban mamaci al'awwal na farko mafi kusa na farko kaga uba yana asibci ƴaƴa maza na asibci ƴan uwa maza suna asibci to amma cikin su wai zama kusa ƴaƴa to ‘ya'ya su za su gado, uba sai ya yi hankuri da ‘yan uwa. Fahimtar rakab naini, in mutum wanda ya ‘yanta bawa yana walitakarsa, yan mutu sai ya ba ‘ya'ya biyu maza, ba su za su gado fawaritha wala a maulan sun ka gadi wali takabbararren bawa la'abihi ma ga babansu ba su na ya gadin wali takabba sun mata ahaduhuma to ana nan su ɗiyan ga kuma da na bari sun gadi wali taka sai gudansu ya mutu wata raka banni na shi ma ya bar 'ya'ya maza to yaya za a yi ya ce raja alwala wali ta koma ila akhi zuwa ga dan uwa ne shi wannan dan uwa ne shi zai duna bani banda 'ya'ya ne tunda an ce al'aqrabu kaga waɗancan ‘ya'ya ne, walitakar kakansu ce, to tun daga ɗa, ɗa na gado tare da jika, don haka su sai su yi hankuli ba su cewa sun tsaya matsayin ubansu. Muna tare, wa in mata wahidun, to in mutum guda ya mutu da cikinsu, ‘ya'ya biyu sun ka gadi walitakar bawa ga ubansu, yansu ne waliye ko, to sai guda ya mutu, wata raka wale da ya baɗa guda. wa mata akuhu dan uwa ne wancan da ya gada asibci shi dan shi ma ya mutu wata raka waladai ne shi ko ya ba ya biyu to kaga da ɗiyan wancan da ɗiyan wanga duk matsayin su guda to duk su za su alde falwala walitaka bayna thalatha ta koma tsakanin yaran nan uku tunda yanzu matsayin su guda ga bawon to su za su walitaka athalathan sai aka sata uku walitakar ta koma tsakaninsu ina fata kun fahimta to madalla to Allah ya kara ma annabi tsira da aminci kaga mace ba ta gadon walitaka amma in ta yanta da kanta tana walitaka to in ya tashi aure ita za ta zama waliyi ne a sai ta ayyana wani namiji don kuma mace ba ta walitaka ga aure sai ta ayyana wani namiji ya tsaya matsayin waliyinsa